بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم رساكي هدواء وننزنغو نبيو na darasinmu a cikin littafin aljami da akhlaqin rawi wa adab sami a wannan safiya ta lahadi 28 ga watan safar shekara ta 1446 daidai da daya ga watan satumba 2024 to a zango na farko mun yi magana a takaice game da muhimmancin ladabi a cikin ilimi da wasu 'yan maganganun takaitattu game da shi littafin da kuma malamin wato alhafizu abubakar al-khatibul bagdadi rahmatullahi alaihi wannan littafi na shi aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami mashhur littafi ne a duniyar ilimi wanda malamai sun bashi muhimmanci kwarai da gaske akwai doktor Ujjaj Khatib wani mutumin kasar Suriya shine fara fito da littafin a wannan zamanin yayi mishi ta haƙiƙi ya ya shaharantar da shi akwai kuma doktor Mahmud At-Tahan wanda shi ma ya yi taƙiƙe littafin kuma an yaɗa shi da Dr. Muhammad Ra'afat Sa'id. Wannan guda kusa daga cikin mashahuran wato nusak da suke yawo a hannun ‘yan uwa. Akwai kuma wannan nuskata wani mutum mai suna Abu Abdullah Ahmad Ibn Ibrahim Abu Ainain wanda shi kuma an buga shi ne nan kurkusa a darin lu'ulu'a na ƙasar Masar kenan a Mansura da ke ƙasar Masar. wannan bugun an yi shi ne shekara biyar kawai baya 2019 aka yi shi so da aka shi ne kamar ahadas nuska ko ahadas ta haƙiƙin da littafin an wazza a abin nan ɗinsa ko soft copy ɗinsa wanda mutum zai iya samu ya amfani da soft ko ya printing ya amfani da shi za mu fara karanta muƙaddimar shi kan shi malam khatibin kawai za a ganta gatanan daga shafi na 41 ita ce mukaddima da shi malam khatibul bagdadi yayi inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi dhil qudrati wal jalal wan ni'amis sabiqati wal ifdal dukan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake da iko wanda yake da jalala wanda yake da ni'imomi masu bushe mutane gaba daya wal ifdal da kuma ƙari akan ni'imomin allazi manna alaina bi ma'rifati Allah wanda yayi mana baiwa muka san shi wahadana ila al-iqrari bi rububiyyatihi ya shiryatar da mu zuwa ga muka yadda da shi a matsayin mahaliccin mu waja'alana min ummati khatimin nabiyyin kuma ya sanya mu cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah mun gode mun gode ya Allah as-sami bi fadlihi ala sa'iril alamin at-tahiril a'raq wannan annabi wanda yake ya ɗaukaka da falalarsa akan sauran halittu, wanda yake mai tsarkakakken dangantaka da jinin jikinsa da tarihinsa, a sharifin akhlaq wanda kuma yake da halaye nagari masu daraja maɗaukaka. Allah zai ƙala Allahul Karimu mukhatiban lahu fil dhikril hakim wanda Allah yake ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalle kai kana kan addini mai girma ko ɗabi'a mai girma wa alzafa manzilatahu dai. Allah ya ɗaukaka ya kusantar da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ibuwa gare shi wa ala ikhwanihi Allah kai salati ga annabi da 'yan uwansa wa aqaribihi da makusantansa wa sahabatihi da sahabbansa al-akhyari wanda suke zababbu wa tabi'ihi da sauran mabiyansa wa sallama alaihi wa alaihim ajma'ina da'iman abadan ila yawmiddin amma ba'du malam khatibu yace faqad zakartu fi kitabin fi kitabi sharafi ashabil hadith yace na ambata a littafi na mai suna sharafu ashabil hadith littafi ne karami haka wanda yake magana akan falalar ma'abota hadisi eh yana da kyau shi ma ka same shi ka karanta shi ma yahdu zal himmati ala tatabbi athari Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam abinda na ambata wannan littafi zai kwadaitar da wanda yake mai himma zuwa ga bibiyan hadisan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wal ijtihadi fi talabiha zai kwadaitar da kai zuwa ga ƙwazo wajen neman hadisan wal hirsi ala sama'iha ya kwadaitar da kai akan ƙoƙarin sauraron su wal ihtimami bi jam'iha da ƙoƙarin tara su wal intisabi ilaiha da kuma ƙoƙarin dangantuwa kai ma a ce kana cikin ahlul hadith wal kulli ilmin tariq tariqatu kowane ilimi ya da tafarkinsa yan bagi li ahlihi an yaslukuha wanda ya dace ga masu bin wannan salon karatun dole su bi wannan tafarkin kowane ilimi da tafarkin sa yana da conventions dinsa da al'adunsa wanda bai yiwuwa ka zama cikin ma'abota wannan ilimin alhali kana fandarewa salonsu ira abinda wannan nan Kano ya so yayi kenan dan gina sir kabara wai yana so a ce shi ma cikin salon malama hadisi ne amma kuma da wani salo na bata sai ka ga kasa kaiwa ko ina kowane ilimi ba zai yi ka zo gidan makaranta alkur'ani ka ce za ka ƙirƙiro wani salo da ya fanɗare wa abin da suka sani ba za su bari ba hakan ka je gurin masu karatun likitanci hakan ka je gurin masu nahawu hakan ka je gurin kafintoci kowane ilimi yana da conventions ɗinsa to haka ilimin hadisi bai bambanta da sauran ilimi ta wannan fuska ya ce wa alatun yajibu alaihim an yi akhudhu biha da kuma wasu kayan aiki wanda dole a yi riko da su wa yasta'miluha kuma da su ake aiki وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويؤدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسمائه ونقله yace naga wasu mutane a wannan zamanin a ƙarni na 4 da ƙarni na 5 naga mutane a zamaninmu masu dangantuwa zuwa ga hadisi kuma ana magana suna kirga kansu ce su ma ɗaliban hadisi ne ko malaman hadisi ko masu harka hadisi yace wa hum ab'adun nasi mimma yad'una amma sun fi kowa nisanta daga abin da suke kurari din subhanallah tun zamanin khatibu yana raye kenan ina kuma law annahu ra'a zamanana wa aishana a wa akhlaqana ya ya ga irin zamanin mu da wanda muke raye wannan kuma ya ce sai dai kawai hade rai mutu yace tun a zamanin ga wasu nan suna cewa su masu harka hadisi ne su ɗaliban hadisi ne su malaman hadisi ne amma kuma sun fi kowa nisa da abin da suke faɗa wa aqalluhum ma'rifatan bima ilayhi yantasibuna kuma sun fi kowa karancin ilimi zuwa ga hadisin yaral wahidu minhum idza kataba adadan qalilan min al-ajza'i washtaghala bis-sama'i burhatan yasiratan min ad-dahri annahu sahibu hadithin alal itlaq ɗaya daga cikin su dan kawai ya dan karanta wasu 'yan juz'ai ya ɗan saurari hadisi na ɗan tsawon lokaci shekara ɗaya ko biyu ko ya yi wata ‘yar diploma ko ya tafi wata daura ko ya yi ɗan wani intensive course shi kenan fa sai ya ɗauka wai shi ma yanzu malamin hadisi ne sakakke walamma yajhad nafsahu wa yut'ibuha fi tilabi bai wahal da jikin shi ya sha wahala a gun neman hadisi ba wala lahiqathu mashaqqatul hifzi li sunufi wa abwabihi bi sha wahala haddacewa haddace hadisai ba. Sha wahalar da ake sha, wani malami ya taso ya shekaru ma a hanya, kamar baka ibn Makhlad, shekaru ya yi a hanya daga Andalus zuwa Bagadaza. Da ya zo da ya koma ya riga ya tsufa jikin shi ya yi rauni. Ya riga ya tsufa, kamar irin su Abu Zur'a da Abu Hatimin Razi, wanda suka gama yawon karatu sun dawo garin su rayu, su ma jiki ya tsufa. Allah ne ya sa ma su dawo da ransu. suna ku lokacin da ma har sun yi sallama da juna kawai ma haɗa alahira suna jiran mutuwa kawai saboda bala'i da yunwa sun sha fitsarinsu sun kwana da yunwa sun sha wahalar duniya duk mutum bai taɓa gani da wannan ba duk abin da mutane suke gani akan google ne akan kwamfuta akan tiktok amma suna cewa su wai malaman hadisi ne su ɗaliban hadisi ne saboda hadisi bayi da gata ba a rasa waye zai jibince shi ba su sha irin wannan wahala da su imamul bukhari suka sha wanda har ta kai ma yaɗe ɗauki kuɗin shi wanda uwarshi ta bashi guziri ya sake sa a cikin ruwa ya mai da kanshi matsiyaci saboda hadisi ya tabbatar da darajarsa don ya lura wani na so ya claimin kuɗin ba su sha irin wannan wahalhalun ba malami har idan shi ya lalace har abin nan gonar shi ta bunu ya kwace gonarsa kasuwar shi ta lalace irin irin mizzi wanda wanda ko jakin hawa bai da shi a rayuwarsa kuma duk garin dimashku babu malami a zamanin shi kamar sa amma zai zo daga ƙauyensu na mizza aka ce da ƙafa zai taho bai karya ba ya iso garin rana ta take sai ya zo kofar gari zai samu wata rijiya ya dan daure jikin shi saboda kura ya shiga ya je ya karantar da ilimi da dare sake fitowa ya koma garin su bai da ma masauki a cikin garin duk ba mu san wannan ba amma muna cewa mu wai yan hadisi ne kuma mun iya da zarar mutum ya dan yi datul ahkam bulugul maram riyadus salihina wannan tafan da hazawarawa sun rena su eh kowa ya rena sai mutum ya ce wai shi ma malama hadisi ne sai ga ya tunkaran malamai yana shi yana hawan kawara mu matsaloli na ilimi matsalolin da malaman duniya sai sun in sun gama ba sai ce to dai wannan shine iya abin da muka sani Allah shine mafi san daidai irin maganar da Nasiru Albani zai yi yana gaban shi na faduwa irin maganar da abin nan malam na Masar din nan ba Musa ko ne ba da Allah malam ku tana musu Ahmad Shakir ko Abdurrahman Al-Muallim irin magan da waɗannan za su yi suna shakkan me za su ce in ka zo kuma nan lokal abin nan ɗin irin magan da za ka je da kasani ko mansur sokoto ko wani kaza suna bi a hankali wanda suke da phd a hadisi suka shekara nawa suna hidima suna bi a hankali sai ka ji wani ɗan tatsitsi kawai shi ya rafke ta kawai kuma a dinga ce mai sheik ko muhaddis ko a sami lakabin wani babban malami da an ce sunan shi albanin gari kaza ko sunan shi sakawi ko sunan shi ibnu ibnu abi zaidul qairawani ko ibnu abdulhadi wasu sunaye masu masu nauyi fa ba sa jin nauyin su Allah ya kyauta to khatibu sai yace kama akhbarana abu hazim daga cikin dabi'a littafin shine zai ta kawo mana maganganu duk in zai kawo su irin tafarki na malaman da zai kawo da isnadoji amma ba da mu ne isnadojin ba mu wasu su ma dai ba sa ingantuwa amma dai ba shine damuwa batun da ba ba hukunce hukunce ne na addini halal da haram ba tukunna in an zo irin haka a iya tasasuwa zuwa ga zuwa ga magana yace kala akhbarana kama akhbarana Abu Hazim Umar ibn Ahmad ibn Ibrahima al-Abdubi al-Abdubi al-Hafiz imla'an bin Isabur akhbarana Abu Muhammadin عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي أخبرنا محمد بن سالم بن عسكر قال حضرت المأمون بالمسيسة نجوغن خليفة مأمون العباسي أقرم السيسة فقام إليه رجل بيده محبرة سيون متنميكي أقبان سينا لكذا تودا فقال يا أمير المؤمنين شران كيدتي صاحب حديث حديث متقطع به ني Uh, mai harka hadisi ne wanda harka da nake kenan kadai qala fa waqafa al-ma'munu fa qala lahu sai ma'mun ya miƙe yace mishi ya tsaya yace yace mishi aish tahfazu fi babi kaza wa kaza wannan aish ayu shay'in ne asalinta kaman harshe ne na yan birni uh, takaita zance yace me ka haddace a babi kaza da babi kaza ya ambaci babuka daban-daban na ilimi qala fasakata ar-rajulu fa qala al-ma'mun أخبرنا ابن عليا أم فلان أم فلان أم فلان وحدثنا حجاج الأعور عن ابن جريج قال حدث قال كذا حتى عدد له كذا حديثا ثم قال إيش تحفظ في كتاب كذا في باب كذا sai sarki ma ya fi shi karatu a shi sarki sai kawo mai isnadi ya kawo maganganu ya kawo maganganu ce to sai kuma babin babin saki ne ka haddace tunda baka san komai a babin idda ba babin abin nan sujud rakkanuwa mai kada tunda baka san komai a babun karanta Fatiha a sallah ba haka ya dinga kawo mishi babbuka kala daban-daban fasakata wannan mai claiming din ƙarya ya shiru fasara da fihi kaza hadithan nan ma mamun ya ƙara kawo mai hadisai sun makala ahaduhum yatlubu alhaditha thalatha ayyam yaqulu ana sahibu hadisi abu salasu darahim yace mutum ne bayan kwana uku kawai ba daura ake a kwana uku ba ce idan ya je daura ta kwana uku sai ce wai shi ɗalibin hadisi ne Allah ku ba shi dirhami uku almajiri ne wannan kawai ya sallame shi ya kawo mana misali ne a aikace wannan ko وقال ابو واخبرنا ابو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال اخبرنا ابو بكر محمد بن ابراهيم بن علي بن المقري باصفهان قال اخبرنا غسان بن رضوان ابن شعيب ابو الحسن البزار ببغداد yakan ambaci garin da aka karantar da matsalan ne wancan a gari kaza wannan a gari kaza wannan a gari kaza na maka yayya wace wace wurare daban-daban yace akhbarana Ahmad ibn al-Abbas an-Nasa'i qala sa'altu Ahmad ibn Hanbal an ar-rajuli yakunu ma'ahu mi'atu alf hadith ce Allah ga ta malam mutun ne yake da riwayan hadisi 100 yuqalu lahu sahibu hadithin ko za a ce ya zama malamin hadisi qala la malam Ahmad ibn Hanbal yace sam wannan a ma'aunin zamanin su kenan qultu lahu Allah ya gafarta malam indahu mi'ata alf hadithin to me 200 ba yuqalu innahu sahibu hadisin za a ce mishi malamin hadisi qala la yace sam kuntu lahu nace Allah shi gafarta malam salasimi'ati alf hadis to dubu dari uku ba fa qala bi yadihi hakaza sai yayi motsi da hannun shi ya ruhu yumnatan wa yusra yana yin dama da hagu wa au ma ghassanu bihi hakaza wa hakaza yuqallilu ya ce to ba dai laifi dari uku ba laifi dubu dari uku dubu ɗari uku wannan ba ana nufin wanda ya haddace ya riwaya su a gaban malamai riwaya dubu ɗari uku amma Ahmad Ambali ya cewa kai to ba laifi da ya ɗan fara samun harka kaga shi sa ake cewa malamai su suka san suwaye malamai to mu yanzu galibi malantan mu jahilai ne suke na ɗan kamar masu kuɗi ne su suka san ƴan uwansu masu kuɗi da in jahilai suna ce maka mai kuɗi masu kuɗi ba su yadda ba to ka san kai ma talaka ne fa yanzu za ka ji a tambaya irin wani tambaya masu kuri a ce mai miliyan kaza a kasuwa yana wane ne ya da biliyan ɗaya a kira shi a tajiri za su ce maka a'a to a ce biliyan biyu ba ce a'a to a ce alhaji to in yana da biliyan uku to ba laifi ya dan fara juyawa biliyan uku shi ne kama haka saboda su masu kuɗi su suka san yaya ake nufin wane ya zama mai kuɗi to haka masu ilimi su suka san waye mai ilimi shi sai jama'a mu daina yaudara yaudaruwa da shaidar jahilai da da ƴan Facebook mu daina yaudaruwa da sun ce ai wani malami ne ai wani masani ai wani ne iya wani ne bai iya ba to ai su ba su san kamar da Rabi yake cewa to shi jahili ai bai san mutuncin kansa ba ma balantana ya san mutuncin wani bai san darajar kansa balantana ya san ta wani ta yaya zai iya rating din malamai yanzu ko kaga da wannan muke aunawa yawan followership ai wani ya fi followers saboda haka shine malamai wannan yana karatu an fi yin comment an fi yaɗawa wai shine malami sai ka tausaya wannan al'umma ka tausaya ma irin ɗimo da take ciki Allah ka gafarta mana malam ya sake cewa wa haddathani Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ad-Daqqaq qala akhbarana Ahmad ibn Isaka an-Nahawandi bil Basra qala akhbarana al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad qala akhbarana al-Hasan ibn Uthman at-Tustari qala akhbarana Abu Zur'a ar-Razi babban malamin nan قال يتي سميت أبا بكر بن أبي شيبة يقول من لم يكتب إشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث shi wannan ma'aunin shi ma ya ninninka na Ahmad Ahmad shi wanda bai rubuta ya shif aka yi shifta ya kwafe da hannunsa hadisai dubu ashirin ya ce to bai kai bai kai ishirin na alfa ko dubu dubu ashirin ko to bai kai a kira shi da suna ma'abucin hadisi ba. Malam Khatibu ya ce, wa hun ma'aƙillati kutubihim, katibihim lahu, duk da suna ƙarancin rubutawa haddacewa suke, wa adamin ma'arifatihim bihi, waɗancan waɗanda ba su san komai ba kaɗan suka rubuta, kaɗan suka sani, kuma ba su san wa adamin ma'arifatihim bihi ba su san komai ba a azamun nasi kibran. Za ga sun fi kowa girman kai. daman da gwargwadon karancin iliminka da gwargwadon girman kanka ilimi na ƙara ratsa ka kana rage girman kai ko na boko ne wa ashaddul khalqi taihan wa ujuban sun fi kowa kafafa da burge kansu su ne suke burge kansu suke gaya wa kansu cewa su wata tsiya ne la yura'una li shaykhin hurmatan ba sa ganin darajar wani malami su ne suka yi kare darajar malamai jama'a wala yujibuna li talibin zimmatan ba sa sanin zimma mutuncin da ya kamata a mutunta ɗalibi. Ya harikuna birrawin wa ya amifuna alal muta'allimin. Suna, suna, suna, suna wulaƙanta, suna yi ma ɗalibai wulaƙanci, suna kuma cin mutuncin suna keta rigan mutuncin malamai, an rawu shi ne malami kamar da muka ci a littafin. Sannan suna yi ma ɗalibai unfi muguwan mu'amala khilafu ma yaqtadihi al-ilmu alladhi sami'u sabanin abinda ilimin da suke cewa sun sani sabanin haka yake ilimi tarbiyarsa shine mutunta malami da darasta shi da mutunta dalibi da darasta shi yace wa diddul wajibi mimma yalzamuhum an yaf'alu suna aikata sabanin abin da yake wajibi akan su wa qad wasafa amsalahum ba'd as-salafi fima akhbarani al-qadi abu abdullah al-husayn ibn ali ibn muhammad as-saymari qala akhbarana ali ibn al-hasan ar-razi قال أخبرنا محمد بن الحسين الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن زهير أخبرنا محمد بن سلام الجمهي قال قال أمر بن الحارث ما رأيت علما أشرف ولا أهلا أسخف من أصحاب الحديث yake ban taba ganin ilimi mai daraja amma kuma wasu da suke jibinta zuwa gare shi su kuma ba su da mutunci kamar ilimin hadisi musamman a wannan karni nasu karni na hudu zuwa na biyar an samu mutane marasa daraja sun danganta ga ilimin hadisi za ga zahabi ya bada labarin wasu ahadas a cikin tarihul islam haka kafin shi ma ibnu jauzi a cikin littafin shi abin nan wato al-muntazam fi tarihul muluki wal umam irin yadda suka dinga tada zaune tsaye da rigingimu da cin mutunci malamai da sunan su ɗaliban hadisi daga cikin misalin irin haka shine al-imamu ibnu jarir al-tabari ibnu jaririn ɗalibai suka tayan mai da ƙayar baya da musiba da fitina da tawaye har ran da ya mutu suka hana rufe shi a makabartar musulmi kawai suna tuhumar shi cewa ɗan shi'a ne an fito da gawar shi suka ce wallahi ba za a kai gawar shi wannan makabartar ba suka zama kamar fa 'yan sara suka fa da sanduna da adduna bayan kuma tsawon rayuwarsa sun dinga zuwa gidan suna mai ihu suna jifan shi da duwatsu suna tsine mai amma dole haka aka dawo da gawar nan a gidan shi aka rufe ta sai bayan shekaru ne aka kwakule gawa aka mai ta makabarta haka suka wannan malamin zaka ji zahabi yana ambatan sun taba zuwa makarantar wane saboda sun ji labarin yana bada fatawa ta saba wa malamin su sai a je a mai duka ko a je a faffasa gidan shi musamman zamanin wannan malamin Abubakar ibnu Abi Dawud Allah ya gafarta mai shine malamin su shine jagoran su a Baghdad sai zama yana da wasu gungun dalibai masu taurin kai masu tada zaune tsaye kuma sunansu ɗaliban ilimi kamar yadda yadda ake cewa ustazai multazimun in ka je ƙasar laraba haka suke cewa ai kaga da yawa mutanen da ake cewa ustazai ai suna jama ilimi abun gori abun kunya abun cin mutunci tsakani da Allah duk wanda ya hulɗa da wato gama garin ustazanmu dama sai a ga ana tsammanin ba za su yi abin ayaba ba idan sarkutaka ce ta haɗa ka da su idan makwabtaka idan zama unguwa ko kuna sallah masallaci ɗaya ko aji ya haɗa ko a university ko a ina ne ko a kasuwa za a same su da wasu mu'amaloli waɗanda to sai a yi ta mamaki a to waɗannan sun ce harka addini suke su kuma sauran mutane suna ganin su ba su kai su ilimi ba kuma da gaske ne amma sai mutanen su dinga ganin abin ya saba wa tarbiyyar ilimi idan aka samu wanda dama yana jin haushin aqida ahlus sunna yana jin haushi sai ya samu abin faɗi ya je ya ta aibatawa ya ta ƙarawa idan kuma aka samu wanda yake kaunar ka ne shi ma ahlus sunna ne ta jin takeici da damuwa a cikin ransa bai isa ya maka wa'azi ba ka fi shi ilimi bai isa ya gaya maka ba ka fi shi baki bai isa ya tunkare ka ba saboda kafin ma ya gama faɗa ka maimai da wata mai ɗacin wadda fita baya kai da Allah zama ya kamata mu daina waɗannan abubuwan ana kuka da mu a garuruwa da anguwanni akan irin wannan abubuwan to kaji ashe ba muna da kakanni ashe da suka girme mu a wannan a wannan layi gashi Khadibu yace yace ban taba ganin mutane an ce ban taba ganin mutane masu dangantuwa zuwa ga ilimi mai daraja amma kuma su kuma suna da sahafa suna da wauta da rashin sanin mutuncin na gaba da su kamar masu dangantuwa zuwa ga ilimin hadisi ya sake cewa haddasani Abul Qasim Al-Azhari قال أخبرنا عبيد الله ابن عثمان بن يحيى قال أخبرنا علي بن الحسين الأصفهاني قال حدثنا محمد بن خلف وكي حدثني محمد بن إسماعيل بن يعقوب قال حدثني محمد بن سلام قال سمعت حماد بن سلمة يقول لا ترى صناعة أشرف ولا قوما أسخف من الحديث وأصحابه yace ba za ka taba ganin wata sana'a wata ke mai daraja amma kuma masu dangantuwa zuwa ga sana'ar ga su ga kamar su yace ban taba ganin kamar ainihin wato ilimin hadisi ba yanzu ka ko wannan abin da ake karantawa idan wani makiyi ne da ya ji wannan ya samu abin da zai rike ya samu abin da zai rike shi to gashi nan ma a cikin littafin sun ma kaza ka ce amma wannan ai saboda muna wa kanmu faɗa ne malaman hadisi suna mana faɗa ne mu da muke cewa muna bin tafarkin su don mu gyara don shedan ne yana da hanyoyi da yake batar da mutane zai zo maka ta cikin abin da kake yi harkarka sanan zai zo maka sai lalata ma ita kamar yadda ya zo ma 'yan ɗariƙu da sufaye ta harkarsu ta gyaran zuciya da harkarsu ta cewa suna ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo musu da abubuwa wanda suka saba ma asalin wannan nazariya addini haka 'yan shi'a da ke cewa suna ƙaunar ahlul baiti sai shaidan ya zo musu ta cikin wannan ƙaunar sai ya lalata ta to mu ma abin da yake mana kenan da haka sai mun dinga taka tsantsan ya sake cewa akhbarana abu nu'aymin ahmad ibn abdullahi ibn ishaqa ibn abd ibn ishaqa al-hafiz bi asfahan قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال سميت أحمد بن علي بن الجارود يقول سميت محمد بن عيسى الذجاج يقول سميت أبا عاصم يقول من طلب الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا فيجب أن يكون خير الناس duk wanda yake neman ilimin hadisi to yana neman abu mafi daraja a duniyar nan da zaka samu babu kamar ilimin hadisi domin shi ilimin yanzu yana saka ka ne fa a cikin sahun mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye cikin sahun magada abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inma warathu al-ilm sai abinda manzan Allah yake cewa masalu ma ba asanillahu bihi min al-huda wal ilm ka masalil ghaifi ji albarkar ruwan sama to ka shiga cikin wannan rumfan ne fa kaga duk wani abu da mutum da ma a duniya bai kai darajar naka ba zaka ya zama wajibi ka zama mafi cikin mafiya alheri cikin mutane domin kuma shi wanda ya kawo wannan alherin ya kasance mafi alheri a cikin duka halittun Allah a mu'amalarsa a ɗabi'arsa zamantakewarsa halayyarsa tunaninsa manufarsa komai alheri ne ya kamata a gamu da haka wa akhbarani abubakar ahmad ibn محمد بن عبد الواحد المروزي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي بنيسابور أخبرنا أبو علي الحسين ابن علي الحافظ أخبرنا محمد بن سعيد الرازي قال أخبرنا محمد ابن عبد الله المزني بعين زربة سنن وجيني بعين زربة أنا يكن تقوم أتشي زربة هكما يوصلش ونوريني أتكن قصة الشام قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن عنس عن ابن شهاب قال الإمام محمد ابن شهاب الزهري يتي إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه wannan ilimin na hadisi shine abinda Allah ya ladabtar da manzon shi da shi alayhi salatu wassalam wa addaban nabi sallallahu alaihi wasallama ummatahu da wannan ilimin annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya al'ummar shi ladabi da biyayya wa amanatullahi ila rasulihi li yu'addiyahu ala ma adda ilayhi Allah ya miƙa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amanar wannan ilimin ya bayar da shi kamar yadda Allah ya bashi faman sami'a ilman falyaj'alhu amamahu hujjatan fi ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla duk wanda ya koyi ilimi to ya san wannan ilimin hujja ce tsakanin shi da Allah dole ya tsaida addinin Allah ya tsaida ibada ya tsaida mutunci kamar yadda ilimin nasa ya koya musu وأخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن أزهر قال أخبرنا المفضل بن غسان الغلابي قال حدثني أبي أو ابن مسئر عن سفيان بن أينا أنه كان يقول سفيان يا كسن تينا تيوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر lalle annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'auni mafi girma da ake gane nagarta fa alaihi tu'radul ashiya komai ana kwatanta shi ne da yadda annabi ya aikata sallallahu alaihi wasallam ala khuluqihi akan dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasiratihi da tafarkin sa wa hadihi da shiriyarsa fama wafaqaha fa huwa alhaq duk abin da ya dace da dabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da shari'a su to shine gaskiya wa ma khalafa fa huwa al-batil abinda kuma ya ya saba to wannan barna ce ba daidai bane sai khatibu yace wa ana azkuru fi kitabi hadha bi mashi'ati llahi ma bi naqli ma bi naqlati al-hadith wa hummalihi hajatun ila ma'rifati wa istimali kin Allah ya so littafin nan nawa zan ambaci abinda masu a tirata hadisi masu ruwaya hadisi suna da bukata izuwa ga sassan shi kuma suna da tsananin bukata izuwa ga su yi aiki da shi min al'akhadhi bil khala'iq zakiya wato su riko da ɗabi'u na gari wasuluki littara'iqil mardiya kuma su shiga tafarki madaidaici fi sama wajen karantarwa wal haml da koyon karatu wal ada da bayar da shi wan naqal da kwafe ilimi was sananil hadith da sunnonin magana ko abin nan wato aladubban magana wa rusumihi da yadda ake rubuta hadisi wa tasmiyati anwa'ihi da sunayensa wa ulumihi alama dabaqahu huffazu akhlafina kamar yadda malamai da suka gabace mu suka rubuta anil a'immati muka anso daga limamai min shuyukhina wa aslafina wanda suke malaman mu da wanda suka gabace mu wato zai dauko maganganu ne duka daga malamai ba nashi bane yace liyat abu fi zalika dalilahu yattabi'u fi zalika dalilahum wa yasluku bi tawfiqillahi sabilahum fata na shine zaman za su bi wato hujja kuma su bi tafarkin Allah nas'alullaha al-ma'unata ala ma yarda wal ismata min ittiba'il batil wal hawa Allah muna roƙonka ka taimaka mana wajen bin abin da ka yarda da shi kuma ka tsare mu daga bin son zuciya da bin barna malam ya sake cewa أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب بن الخوارزمي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن آه خم آه بن بن خم خميرويه الهروي حدثنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا ابن عمار أخبرنا المعافى عن مالك بن أنس قال قال ابن سيرين محمد بن سيرين يجي كانوا يتعلمون الهدى آه كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم magabata sun kasance suna koyon shiriya wato ita tarbiyya din da ladubba kamar yadda ake koyon tsantsan ilimin qala yace wa ba'ath ibn sirina rajulan fa nadara kayfa hadil qasimi wa halu ibn sirina ya taba aikawa da wani ya je ya duba masa alqasim dan muhammad dan abubakar yaya yake rayuwarsa ya tafarkin sa yake kafin a koyi ma ilimin sa haka suke in suka zo gun malami za su tambaya ya ɗabi'arsa take ya zaman shi da makwabta, ya zaman shi da iyalansa, ya hulɗa shi da danginsa, ya hulɗa shi da ɗalibai da malamai, in aka ji cewa wannan bayanan sun nuna cewa mutum ne mai mutunci, to sai akwai karatu a gunsa. Idan ku aka ji cewa bayanan da aka samu sun nuna cewa mutum ne mara mutunci, to sai a haƙura da ilimi. To mu kuma yanzu sai zama ma wanda suka shahara da rashin mutuncin ma sun fi sun fi ma farin jini a cikin mutane. Sai ai baya barin takwana. Ɗalibai sun fi son irin shi. dan caji din nan a zauna majalisin karatu malam kakan da kasan an je gidan kallon kwallo a kare da hayaniya da hargowa ana so ne a ji majalisi yayi shuru kamar kamar da sabai suke cewa kamar an sa mutane tsuntsaye akan kafadar su ko an ce kuma kar ku motsa kasiddan za su tashi to haka ya kamata majalisin ilimi da ake kanta da Qur'ani ko sunna ya zama da wannan natsuwar ita ce take tasiri ga zukata ta lausasa su ta raƙaƙa su amma aka ce majalisi ya zama a ci barkatai kowa ya abin da ya ga dama a yi surutu malamin ya jawo wata magana ta raha ko ta batsa ko ta sakin baki tun ana kabbara ha'a koma ana fito ha ba jama'a abin yana da ban damuwa wallahi in kana gani ko kana jin labari Allah ya kyauta sai malam kadibu ya ƙara cewa akhbarani abdullahi ibn yahya as-sukkari قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الشافعي قال أخبرنا جعفر ابن محمد بن الأزهر قال أخبرنا ابن الغلابي قال أخبرنا ابن أبي إبراهيم ابن حبيب أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد قال قال لي أبي يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم yace ka je gun malamai da masana ka koya abin da suke da shi wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim ka koyi ladabin su da tarbiyyar su da halayen su fa inna dhaka ku ji wannan yace in ka je gun malamai ka koyi ladabinsu da tarbiyyarsu da halayyarsu wannan a wurina ahabbu ilayya laka min kathirin min alhadisi na fa ganin zai maka amfani fiye da tarin hadisi sai kana da ilimi karatu ta da baki amma babu ladabi to gara ce ka da ilimi dan kankani wanda ya ishe ka ibada amma kuma kana da ladabi yafi maka amfani duniya da lahira to kuma wannan yana nuna mana lazumin su ma malamai dole ne kuma su tace ɗabi'unsu domin akwai wani abu da ke faruwa shine unconsciously ba, ba da sanin mu ba biduni shu'urin muna koyi da malaman da muke sauraron su da malaman da muke kaunan su da malaman da muke bin tafarkin su muna koyi da su ba, sai mun yi niyya ba kaunar tana ja mu ga kawai muna yin irin abin da suke kaga kenan suna da mas'uliyar cewa su dinga yin abin kirki don ai koyi da su mai kirki sauraka idan kana cikin ɗalibanka ko kana islamiyyarka ko kana da masu sauraronka a anguwa ko a garinku ka san cewa kamar da muka ambata ɗazu ba komai ne da kaga mutane suna yi za ka dinga yi ba dole ka duba meye abin da ya dace da matsayin muruwarka meye abin da ya dace da matsayin urfi na mutanen kirki kullum ina buga wani misali da wani abokin mai taɓa bamu ya zauna a kebi cewa a ƙasar kebi aka taɓa cire limani daga daga limancin juma'a saboda yana hawa babur roba roba ya goye mata shi su a gurinsu wannan rashin ladabi ne kuma dattawa sun mai nasiha ɗaya biyu uku bai ji ba can su ba su san suna ganin limamin su na juma'a ce ya goyo matan shi da niqab suna tafiya akan akan roba roba gaskiya wannan ya saba mutunci zuwa gusu sai amar mota to ba su yi wannan dabarar ba shi kuma wannan mutumi shi kuma mutanen nan ne yankin yankin wadannan Zaria Kano yana ganin wannan ai kwalisa ce ba komai ba ce ya ki bari kawai dai karshe kwamiti suka cire shi kawai saboda korafi yayi yawa akan cewa abin da yake ya saba wa muruwan limamin juma'a kaga abin mamaki jama'a mu kuma nan ai ana ganin haka ma a bala ai alan baron shi ya cin soye shi da haka haka ma wata anguwa ce ta ba tana san shi ta sa san irin wannan soyayya da haka sai mutum ya lura da abubuwan da al'adu na kirki suka hukunta yawwa malam yace أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصفهاني إملاء قال حدثنا عبد الله بن صالح البخاري قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال أخبرنا أبو توبة عن ابن مبارك قال قال لي مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أهوج منا إلى كثير من الحديث mun fi buƙatar ladabi fiye da buƙatar mu zuwa ga hadisi wa akhbarana محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عيم الدبي قال سمعت أبا زكريا الأنبري يقول علم بلا أدب يتي علمي باب لدبي كنار بلا حطب كما متاتي ود باب إتاتن ذا أدنغ ولاتا نند ذات ذات ذمتوكا ذات ذات ذا نميتا رسا وأدب بلا علم كروح بلا جسم wanda kuma yake da ladabi babu ilimi shi kuma kamar rai ne in babu jiki sai dai ya ta watan gaririya ba zai amfani kansa wani ta yaba wani sai biyu sun haɗu sannan ake amfanin juna idan mutum yana da ilimi bai da ladabi to yadda ka san itace ne an kunna shi kuma ba a zuwa ana ƙarawa bayan lokaci kaɗan zai ci ya cinye kansa ya lalace sai dai toka sai dai tarihi kawai ce an taɓa yin wani anan mai malanta wanda kuma yake da ladubban da ya kamata a samu malami da shi amma kuma bai da ilimin da shi kuma zai shiga cikin kunci da damuwa da kasar rai in an cire shi daga jikin jiki zai ta watan gaririya ne ya rasa inda zai shiga sai wanda Allah ya taimake shi ya ayyutan ya ayyutan nafsul mutma'inna nazi ila rabbiki malam khatib yace inna ma shabbatul ilma bin nar lima ruwina an sufyan ibn uyayna annahu qala ma wajadtu lil ilmi shahaban shabahan illa an-nara naqtabisu minha wala nan taqisu anha yace khatibu yake cewa abin da yasa ake kwatanta ilimi da wuta shine saboda Sufyan dan Uyayna yana cewa ni ban taba kwatanta ilimi da wani abu ba sai wuta wuta ita ce wanda kowa yake dosanowa kuma baya ragewa daga abin da take kowa zai dosana ya kunna tashi amma tana ne take to haka ilimi yake abin da ake ce ma ilimi kowa tun daga zamanin sahabbai har yau kowa a ciki ke tsakura yana shi kuma asalin ilimin yana to haka yake ambata to wannan ita ce muqaddimar malam khatibul bagdadi ina ganin bari mu dakata saboda malaman mu sun zo waɗanda asali sai kamata su rike ajin nan akwai malam Musa Allah ya saka mai da alkhairi duk kun san shi da kokarin sa akwai wani kanina gashi nan wani zakakuri muna mushi fata alkhairi insha Allah wala Ahmad namu ne na Zaria muka baku aro ana muna nan zamu dauki kayan mu da shi Zaria na malam mai gabatarwa to wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi